ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya ba mu damar haduwa a wannan lokaci a wannan yanayi a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ko mun dacinta Allah ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ko mun daɗinta yau muna ɗaya da Ramadan Allahu akbar muna ɗaya da Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne sha ɗaya da watan uku shekara ta 2024 miladiya. Muna gode ma Allah da ya raya mu har ya kawo mu wannan lokaci. Idan muka duba da yawa wanda muka yi Ramadan da su, bana ba su nan, mun yi da su Ramadan bara. suna ina yanzu suna cikin ƙasa abin ne Allah ya karɓi rayuwarsu mu kuma Allah ya raya mu har muka kawo wannan lokaci domin mu tuba mu ƙara jaddada tuba mu yi aikin kirki Allah ya karɓa Allah karɓi ibadanmu Allah karɓi ibadanmu abin idan ka duba ni'imar da Allah ya ma sai ka rasa da wace ni'ima za ka mai godiya Allah ya yi ma ni'ima kala-kala daban-daban ya kai bawan Allah. Raya ka kaɗai da ya a cikin wannan wata mai tarin albarka, watan Ƙur'ani, watan Ramadan, watan albarka, watan gafara, raya ka kaɗai da aka baka occasion, aka baka muhula fursa don ka zo ka zazzage zunubin da ka ɗauka. Domin kamar yadda kuka sani babu wanda ya sai daga hannu ya ce bai taɓa saba ma Allah ba, kowaye. tun da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya ce kulle ibn Adam hatta duk ɗan Adam mai kuskure ne, hiyayyen mai kuskure shine mai tuba, kenan kai ka san mai kuskure ne, to an baka lokaci na ka tuba, ai wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. A satin da ya wuce muna cikin suratu Muhammad, suratu Muhammad madaniya domin ci gaba za mu yi da karatun ba ɗauko wani ba za a yi sabo wata eh, sabka a a tafiya za mu yi da karatun mu hal Allah ya sa mu sabke insha Allah mun tsaya akan aya ta 24 yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 25 suratu Muhammad aya ta 25
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
ذلك ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana aya ta 24 yake cewa afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin mutane ba su lura da wannan alqur'ani ko ko rufi ne a cikin zukatan me yasa baka tadabburi na cikin alqur'ani mun yi bayanin shi a darasin da ya huce tafsirin da ya huce kenan alkur'ani abin da ake so idan za ka karanta shi musamman a cikin wannan wata ka dinga karanta shi da fahimta da tadabburi da bin mi in an ce tadabburi bin ayoyin da suke cikin shi in ka san fasare musamman ma wanda ya san fasare kowace aya in gurin jin daɗi ne ka ji daɗi ka roƙi ubangiji Allah sa ka cikin wannan jin daɗi in gurin musiba ne da bala'i ka ji zuciyarka ta karaya ka roƙi ubangiji kal Allah ya kai ka wannan musiba ka dinga tunani don shi Qur'ani ya ba mu hikayar mutanen farko wanda suka wuce da irin bannar da suka yi Allah ya halakar da su da irin zunubin da suka yi to dan kai kakka faɗa irin wannan zunubi tadabburin Qur'ani ka dinga karanta Qur'ani tartila daki daki musamman a wannan lokaci cikin Ramadan da shine watan Qur'ani so ake ka sa ma lokacinka lokacin karatun Qur'ani kada ya kasance a wannan watan baka karanta ba Qur'ani ka tsara rayuwarka ya kai dan adam a wuni ya kasance kana da lokaci wanda kawai zama zaka yi ka karatu Qur'ani ko ka saurari Qur'ani akwai lokaci na zuwa tafsiri jin karatun Qur'ani akwai lokaci sallah ce zaka yi ibada ce zaka yi akwai lokaci dama azumi kake na sadar da zumunci shi ramadan ya kasa ka kasa lokutanka a cikinsu haka ake so sai Allah ya ce innal ladina taddu ala adbarihim kaga wannan wanda suka koma baya suka yi ridda suka koma bayan su min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta tabbata bayyana a gare su suka koma kan bayan su sai Allah ya ce ashaitanu sawwala lahum ai shaitan ne ya kawata musu wa amla wa amla lahum kuma ya sanya musu gurace gurace kaga duk wanda shari'a ta, ta bayyana a gare shi bayan ya daidaitu ya san ba a daukan musulunci sai ta hanyar alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shari'a ta bayyana sannan kuma dan san ran shi ko don son wani kayan duniya ko don son kan mutane su ga cewa wai shi ya kasa wallahi a cikin neman karatu babu kasawa kawai tsayawa za ka yi ka nemi karatu ka bi abin da Allah ya ce da abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ma karɓar kowane guri ba a karɓar addini a hannun kowa sai hannun Allah da ya aiko ma annabi Muhammadu domin shi Allah ya yanke duk wata hanya ta zuwa gare shi sai ta hanyar annabi Muhammad wani rakuce-rakuce da wani abubuwa wanda ba su da hujja akan addini ka dena su ka zubda su wannan watan qur'ani ne ka kama qur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innal ladina taddu ala adbarihim kaga wannan wanda suka yi ridda suka koma bayan bayan su min ba'd ma tabayyana lahumul huda bayan shirya ta shirya ta zo a gare su sun gane cewa ba a karɓar addini sai a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce shirye to a shaitan sawwala lahum ai shaitan ne ya kawata musu kuma ya juya musu wa amla lahum yake sa musu gurace gurace da kawace kawace sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu abin da yasa za a musu wannan azabal aka liye kunnuwansu da maganansu wanda magani satin da ya wuce wannan azabar abin da yasa za ta same su dalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma anzalallahu saboda sun ce ma waɗanda suka ki abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabko sanuti'ukum fi ba'dil amri za mu yi muku biyayya a cikin wasu al'amari wallahu ya alamu asrarahum Allah ya sa abubuwan da suka boye kaga nan gurin karihu ma nazzala al nazzala Allah sun ki abin da Allah ya sabko sai Allah subhanahu wata'ala ya bata ayyukansu za ku ga a gaba yanda abin yake ki kawai da kai na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bata ma aiki dauki misali dan kankan nan ko menene idan aka ce maka wannan abun annabi ya ce ayi sunna ce ta rasulullah sai ka ji zuciyar shi bat zuciyar ka batta su sai Allah ya bata aikin ka ma gaba daya karihu ma anzalallah ka gani menene ma ma nazzalallah shine alqur'ani saboda alqur'ani wahayi ne hadisi ma wahayi ne sai suka ki abinda annabi ya ce wannan ayi shi misali dan kankanan kamar asawaki misali dan kankanan kama kada wandanka ya huce idan sau misali dan kankanan kamar mace ta lullube jikinta kal aga komi a jikinta almar'atu kulluha aura duka irin wannan abubuwa sai kaga zace ka bata so zace ka bata so ka ai so ka saki wandanka kana take shi a ƙasa wannan kin da kai kin da zace ka taki sai Allah ya rusa ayyukanka shi Allah ya fadi sai ya rusa ayyukanka har akwai abin da za a ce ma annabi ya ce ayi kai kuma ka ki abin ka ga a zuciya ka baka sa abu in baka yi ba wata magana ce daban amma kin shi a zuciyarka to musibar ta fi wannan kenan yin kin yi shi zunubin kin yi gare ka amma in ka ki shi a zuciyarka to hallo zunubin ya lullumka Allah kiyaye suke cewa ta nutai ukun fi ba'd al-amr ai za mu yi muku biyayya a wani al'amari to kuma mu ki ku biyayya a wani al'amari ana ana haka za ka yi imani da shashin abinda Allah ya sabko ka yi ka ki wani abinda Allah ya sabko wallahu ya alamu asrarahum Allah subhanahu wa ta'ala ya san asirran duk da suka boye da keta da bakin ciki da suke yi a cikin zuciyarsu Allah yake ya san wannan fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika Allah yake ce ma annabin shi yaya ka gani idza tawaffatuhumul malaika lokacin da mala'iku suka zo amsar ransu lokacin da mala'ikan mutuwa yazo zai amshi ranka ran kahuri فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم kun san yadda mutuwar take mutuwar mumuni ba ɗaya bace da mutuwar kahuri mutuwar kahuri la haula wala quwwata illa billah mutuwar mumuni daga mala'ikun daga sun zo suna kamshi kana jin kamshin su suna baka albishir tun a wannan lokacin kamun ranka ya sauya fita suna cewa albishirinka da abin da ka aikata yau za ka zasa kewa za ka ta yi aljanna amma wa in ka huri ne suna marin shi suna kantsama mishi mari suna suna bugon shi da gaba da baya sai Allah ya ce idan tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum suna bugon huskokinsu wa adbarahum da bayansu shine duburansu suna bugonsu suna ba su kashi haka Allah subhanahu wata'ala yake aiko mala'iku gurin mutuwar kafuri haka ake musu kaga wannan aya tana daidai da aya cikin suratul anfal inda Allah yake cewa walau tara id yatawaffal ladina kafaru wallahi da kaga lokacin da ake amsar ran waɗanda suka kafirta al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna bugun huskokinsu da bayansu a duburansu suna ba su kashi hakanan a cikin suratul an'am aya ta goma tara da uku Allah yake cewa walau tara idh zalimuna fi gamratil maut da zaka ga azzalimai lokacin da suke cikin magagin mutuwa sakaratul maut shine gamratul maut wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shinhuda hannuwansu za su ce musu akhruju anfusakum ku fito da ranku ku doran kama tsoshi bai ya iyawa sai su fizge ran su tahiyyar mutuwar kahuri mugun abu ce dan akwai musallai da dama kahuri zai mutu wanda yake Allah ko mushriki mai gama bauta Allah da wani kaga yana ihu wani sai an lillike mai daki wa yake mutuwa mala'iku suna bashi kashi tun anan gurin mutuwai suna bugun adduburar shi inji Allah suna bugun huskar shi suna kan tsama mai mari ba kai ba kace ba dai bane ba abinda rasulullah ya faɗi yace ayi ba kai ba ka ƙaryata hudo ranka al-yawma zauna azabul huli a ce yau zaka ɗanɗani azaba ta walakanci dangane da abin da kake yi Allah kiyaye mu ai al'amarin ba dama ake ce musu akhruju anfusakum ku fito da rayukanku al-yawma tujzauna azabal hun yau za ku dandana azaba ta walakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq da abinda ku zamanto kuna fadi akan Allah wanda ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma da ayoyin shi dangane da ayoyin Allah kuka zamanto kuna girman kai yau in an ce ma Allah ya ce annabi ya ce sai ka ji zuciyarka batta su ka ji zuciyarka tana girman kai wai bakka so ka ji abin da Allah ya ce in dai abin ya shahi wani taushe wani samun ka taushe wani guri da kake malalo kuɗi an ce maka wannan ba kyau Allah bai ce ba a yi annabin shi bai karanta su ba to saboda za a taushe ma arziki sai kaga bakka so kuma dole sai kai wannan abu to wannan musiba ce an ce ma wannan abun bid'a ce misali ba kyau annabi bai yi ba annabi bai ce ba ayi amma zaka ga zuciyar ka bakka so kuma sai kai kuma kai kana amsa sunan malanta kai kana ji kai malami ne kai kana ji kai mai addini ne kuma ga addinin ya ce ma kai kaza ga aya ga hadisi ingantacce daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ka kiya ka butulce kuma zuciya ka bata su to wannan shine gurin mutuwa zai shiga mugu abu bai iya hudoran shi akwai wanda ya sai hudorai kun san ita rai su kansu mala'iku inda suka zo mala'ikan mutuwa idan ya zo amsar rai magana ce yake ma ran ta huto ta huto ila amarin ubangijinta sai ta huto zata huto a hankali a hankali inna inna raki mumuni ce wasu malamai suka ce kamar yadda zaka zage gashi a cikin abdiga abdiga ce a tare da gashi a cikinta yadda zaka zaro gashin kaga a hankali ne shi kuma ha in zaka fuzgo igiya a cikin kaya kayan ma tsedau kaka duk ta kakka mata ko ka fuzgo ta kaka to kamar fuzgan ranka huri kenan tun a wannan lokacin ya magagata ya sakaratul maut wanda bata bar ba mumuni bata bar ba kahuri magagen mutuwa kenan akwai abubuwan da in aka zo mutuwa fa kowane ne kai sai ka dandane su kuma mutuwan nan ya dan adam ka ki kaso sai an yi ta da kai sai ka yi ta ka ki kaso tashin kiyaman nan sai an yi wannan tashin kiyaman da kai ka ki kaso sai an saka ka cikin kabari ko a cikin iska ka mutu sai an yi cikin iska ita ce kabarinka sai Allah ya gwada maka abin da ke cikin kabarin ko wata dabba ta cinye ka sai an gwada maka kabarin kana shiga cikin kabarin kuma sai an maka damka ta farko sai kabari ya matse ka bayan ka zai gamu da kirjinka to kwana a bude ma wannan maraba da zuwa kabari ne eh da kabari ya bar wani da ya bar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu yace subhanallah inna lil mauti la sakarat tsarki ya tabbata ga Allah lalle mutuwa tana da magagi magagin mutuwa shi ba wanda ya je ya dawo ya baka labari wanda ya tai duka ba wanda ya dawo ko akwai wanda ya zo ya ba mu labari amma Allah da ma'aikinsa sun gaya mana lalle akwai wannan saboda haka sai mu ta roƙon Allah sai mu dage a cikin wannan watan mu zagi ne da istighfari da salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu yi ta roƙon Allah Allah ya gafarta mana ya haffafa mana zalika bi annahum ittaba'u ma ashata Allah wannan abubuwan da za a musu na azaba da kashin wannan da za a dinga basu Allah ya ce saboda ittaba'u ittaba'u ma ashata Allah dan sun bi duk abin da zai sa fushin Allah Allah ya ce kakkai kuma kayi dan ka bi wannan wa karihu ridwana sun ki nema abin da zai kawo musu yardan Allah sun ki shi zuciyarsu ba ta so saboda wannan fa ahbata a'malahum sai Allah ya rosa ayyukansu ka ji magana inda take ki kadai da kai sai Allah ya rosa ayyukanka fa ahbata a'malahum sai Allah ya rosa ayyukansu kenan kin yin abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam da da da kin san shi a zuciyarka abu biyu ne don ku gane da kyau in ba ka yi ba wannan zunubi ne kuma ka kasance hallau bakka san abun hallau shi fa aka bata amalau sai aikin ka ya roshi wani aikin ma da kai sai ya roshi sai ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan wanda wandan shi maza ya huce idon sau sai ka ki sai wandan ka ya huce idon sau kenan ka yi zunubi ko to ɗaya kenan to wannan zunubi gare ka na wando ya huce idan so to in kuma hallo a zuciya ka kaji bakka so bakka san wannan zancen zancen wando kai ya huce idan sau bai taso ba wurin ka to sai aikin ka ya roshe kuma abun bibi ne ku gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku saba ma yahudawa ku aske gashin baki ku cika gemu sai kaga kai baka iya baka iya barin gemun ka sai ka aski me yasa kake aske gemu kaikai in na bar shi kaikai ko tamam akwai ranar kaikai eh akwai ranar kaikai yanda Allah ya hudo shi barci haka nan babu kaikan da zai maka duk wani darge ne da wata sunkuye da sauransu barci haka nan yanda Allah ya hudo shi annabi yace ku saba ma yahuda yahuda suke barin mustash gashin baki a ce mai mustashi har akwai wanda ake da sama mustashi su mutse shi haka nasara suke wannan ko su ko yahudawa ya suke su bar gemu da da da da, da gashin bakin su kuma nasara su aske gemu su bar gashin bakin sai annabi ya ce su duka mu saba musu mu yanda za mu yi musulmi mu aske gashin bakin mu bar gemu to sai kaga kai baka bari ba rashin kin rashin barin da kai kayi zunubi kuma kana samun zunubi to in kuma ka ƙi abun a zuciyarka kake ƙin mai gemu baka san gemu hallau fa aha bata abanu sai Allah ya rusa sauran ayyukanka gaba daya ku gane mataki biyu ne abun akwai ƙin yi da ƙin so amma wannan ƙin so ne ƙin so ne kana so kana so kai ne baka yi ba zunubi ɗaya gare ka na ƙin yi amma baka so kuma baka yi fa aha bata amalam shine ayan nan take karantar da mu sai Allah ya ce am hasibal ladina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض شن wanda a cikin zukatansu ke da kwai cuta ta manahuci suna zaton Allah yi khurijallahu adghanahum Allah subhanahu wataala ba zai fitar da ƙetace-ƙetacen da suke cikin zukatansu in an ce adgan shi jam'u ne na dagan wa huwa ma fi nufusi min alhasadi wal hiqdi lil islam wa ahli wal qa'imina bi nasri kenan hasada ce da hiqid bakin ciki da kulli bakka san musulunci da masu musulunci da duk qa'imina alai da wanda su tsaya suna aiki musulunci sai kaga zuciyarka ba ta san su to waɗanda suka kafirta suna zaton Allah ba zai fito da wannan ba Allah ya san da abin da ke cikin wannan shine am hasibal ladina fi qulubihim marad marad din wannan cuta ta manahuci ake ne kun san cuta kala kala ce akwai cuta wanda zaka je ka nemi magani Allah ya baka ka ci sa'a maganin yana warkar da cutar ko kuwa yana gaman ya kashe kwayoyin Allah ya warkar da kyau da cutai saboda fa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi rishin lahiya Allah yake warkar da ni shi magani ba shi ba yake warkarwa amma sababi ne na ka warke in baka lahiya ka je likita aka baka magunguna wannan magunguna idan ka sha su ne za su yi fada da cutai su kashe ta ko ta kashe su in ta hikarin su haka samu sababi ne amma mai warkaswa Allah ne Allah yake warkaswa kuma akwai magani dan annabi ya ce tadawu ibadallah ku nemi magani bayin Allah ma anzalallahu da'in illa anzala dawa'a Allah bai taba sabko da wata cuta ba sai da ya sabko da maganinta alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba ya jahilci abu amma magani kaso biyu ne akwai na halak akwai na haram kakka ɗauka kowane magani an ce akwai magani a ce kowanne wanda aka gama da shirka da tsahi da wasu maganganu na banza na huta daga hanya wannan ya haramta da maganin da sai ran kaza wani a ce sai ran litinin ko sai ran ladi za a ɗauko shi a icce ne sai in aka je a shiga gurin iccen da baya baya duk shirka ce wannan tsahi ne ko kuma kamun a yi sallar asuba ko in aka je ka rimtsa idan ka ka ciro ko kuma ka yi maganganu mun kawo na gida a bamu na daji duka irin wannan tsahi ne shirka ce magunguna ne wanda ba su da isili a addini magani na kirki da komi sai ka gwada shi sai ya yi ya ce maganin cutar wannan kuma Allah ya warkar da kai Allah ya ce kuna zaton wannan to cuta ta farko kenan cuta ta biyu ta ce mai cuta ta manahuci manahuki ne za ka ga raji-raji ana tare da shi amma zuciyar shi bai yarda ba da sunnan annabi Muhammad baya son bin sunna manahuki ne cutan manahuki ke da kai a cikin zuciyar shi zai zo gurin musulmi ya ce shi musulmi ne in ya koma wajen kafirai hallaushi kafuri ne munafukai fa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kusan 300 aka annabi ya zauna da su kuma annabi ya san su ya san su wani annabi ya ce da na zana muku wani manahuki ne wani manahuki ne wani manahuki ne a cikin zuciya shi kawai manahuki ne shi Allah raba mu da su zaka gansu magana mai daɗi ka annahu hushubun musannada Allah ya ce ka ce azara ce aka jera sakin suka ma magana inna fil bayani la sihra amma munahuki ne bai raba da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ake wadi in ma ya tauye mai wani mulki in ma ya tauye mai wani abinci shi in ma yana gani in ya bi za a dinga zargin shi ya dan uwa musulmi wala tahaffillahi law tala'im kada ka dinga jin tsoron zargin mai zargi in dai a cikin sha'anin Allah ne annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu biyayya ga abin halitta ka saba ma mahalicci da kai da wanda kama biyayya ka saba ma Allah sai kun zo gurin Allah duk babu dare a cikin ku a jikin ku sai Allah ya muku hisabi to wannan cutar ta manahuci tace ake bayani ana waɗanda suke da cuta ta manahuci halan suna zaton Allah ba zai fito ba da wannan hasadar da keta da suke ma musulmi walau na sha la arainakahum fala arabtahum bisimahum annabi Allah ya ce mai damun so damun gaya maka su gaba ɗaya fala arabtahum bisimahum da ka gansu da kamanninsu da abubuwan da suke da daɗin maganarsu wala ta'rifannahum fi lahanil qaul da ka gansu a cikin lahanil qaul kinsu lahanil qaul caccanza magana da iya magana da daɗin baki da ka gano su shine lahanil qaul sannan kuma wallahu ya alamu a amalakum Allah ya san ayyukan da kuke kuke kuke aikatawa sai Allah ya ce mine wala nabulu wannakum karanto wala nabulu wannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu wa akhbarakum
wala nabulu wannakum kaga nan gurin shi an ce lahanul qaul magana ce za a faɗe ta kuma manafiki sai zai faɗi ma magana ga abin da yake nihi ita kuma a zahiran ga abin da zaka gani kamar yadda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa huwa uzun ai uzun ne kunne ne komai ji yake komi ji yake su suna nihin walakanci sai Allah ya ce kul udhunu khair abu na alheri yake ji na sharri baya jin shi zai zo kamar zamanin annabi in suka zo wasu munafukan in za a gaida mutum sai a ce samu alaik munafukai ba samu alaik ka san me samu alaik sam dahi dahi a gare ka annabi ya ce kuma ku ringa cewa alaikum kuma akan ku kuma dahin da mugun abun duka akan ku to ai irin munafukan tun na zamanin annabi yanzu ma akwai su da yawa za su zo su gaida ka ba sallama ba ce ta kirki suke ma ko kuma ce ka laya ka yi laya ka yi laya wace laya ko ko bakka da aiki bakka da aiki bakka da aiki ba aiki ba barka da aiki ba bakka da aiki a dinga yin wasu irin abubuwa wanda su kamar zagi ne suke ma mutum to annabi ya ce in ya ce wannan ba kai ka ce wa alaika kai ma da kai a kanka to shi ne ake ce malahanul qaul sai eh ra'ina wa qulu ra'ina na'am wala nabulu wannakum hatta na'lamul mujahidina minkum Allah yake to ku sani lamul qasam ne Allah ya rantsuwa da kanshi sai mun jarabce ku har mu san masu kokari a cikin ku wasabirina da masu hakuri wa nabluwa akhbarakum kuma mu jarabci wa tafsiri ya ce labaranku wasu tafsiri ya ce akhbarakum inna ana nihin barade daga cikinku manya-manya sai mun jarabce ku kai kana san zaka shiga aljanna haka nan kawai daga ka ce ka imani a'a Allah ya ce sai ya jarabce ka sai ya jarabci kokarinka ya jarabce yaya kake azumi yaya kake sallah kana da kokari kai sallah kai azumi in Allah ya baka dukiya kana kokari ka hudda zakka ka ba ƴan uwa musulmi kana kokari ka san kyautar dukiya babba ce ba kowane rabe yake yin ta sai wanda Allah ya ba imani Allah ya baka dukiyar nan to dan kai aikin kirki idan ba kai ba ya ga dama ya kwace ta ya ba wani dan yayi ka gani Allah ya baka kafa ya baka hannu ya baka idanu ya baka hankali dan ka tattaka ka je kai sallah in ya ga dama sai ya kwace gaba daya jarabta ce duk abin da Allah ya baka idan ka duba wani bayyada ko ba haka da wani ka dubi jikinka da matsayinka duk abin da kake da idan ka duba to wani bayyada wannan abin yake nema jarabta ce kuma daga Allah shi ba dan bayyana so ba Allah ba dan bai san shi ba ya amshi kai kuma ba dan Allah ya hisan ka ba ya baka a'a ya ce dan ya jarabta ku sai ya gwada masu kokari am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya atikun matsalin ladina halo min kablikun kuna da san za ku shiga aljannar galala cikin arha daga kunje kun yi imani kwatankwaci na bala'i da tsangoma na waɗanda suke tun gabaninku wanda suka huce ba su shahe ku ba Allah ya ce masatuhumul ba'asa'u wadarra'u wa zulzilu subhanallah ai ba'asa'u tsanani an ɗanɗana musu tsanani dan aljanna ce ake nema wadarra'u da cututtuka wa zulzulu Allah ce an girgiza su hatta ya kula rasul wallazina amanu wallazina amanu ma'ahu mata nasarallah har zaka ji annabin da aka aiko ta wanda suka yi imani suna cewa wai yaushe ne Allah zai taimake mu muna cikin bala'i to ku sani ala inna nasarallahi qarib duk inda aka shiga bala'i nasarar Allah tana kusa abin da ake so ku rike ku jajirce ku tsaya akan addinin musulunci nasarar Allah tana nan tare da ku kai dai duk irin musiba da aka yi kakkarabu da addininka kakka huta daga aqidarka qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam duk irin wurin bala'in da aka shiga ka bi yanda Allah subhanahu wataala ya koya maka saboda haka jarabta dole ne sai an jarabce ka sai Allah ya ce wala inda Allah ya ce ku duba wala na bulu wannan kuma hatta na alam za mu jarabce ku har sai mun san hatta na alam sai mun san to Allah bai sani bane yanzu ya sani magana inda take kenan bai sani ba sai ya jarabce ka ne zai sani to sanin iri biyu ne sani na Allah akwai bangare guda da bangare guda akwai bangare na kadariya wanda a kaddara Allah ya san komi duk abin da za yi shar'i a kaddara Allah ya san shi shi ya yi shi ya san ma in ya makin komi aka maka ba zaka yi imani ba zaka yi ba aljanna ya sani ya rubuta Allah ya sa ya karanta ya ya rubuta wannan abun haka ce kaddararka Allah ya san wannan sai san inda kuma sai sani na shari'a sani na shari'a kuma Allah ya san da wannan in sai ya gwada ka kai mutuma misali sai ya baka kuɗi ya ga ya san da mun ba zaka bada ba ya ce ka hudu zakka ko to ya san ba zaka bada ba zakai Allah a kaddara ya sani sarai to ya maka haka idan bai maka ba haka kana iya kawo hujja ranar kiyama kace Allah ai ni ba a gwada ni ba aka gani da na zama mai mumuni kuma shi kuma Allah dama ya san kai kahuri da zaka zama ko kuma wasu mutane su ce ku ji wani Allah yana azabtar da shi kuma bai yi ba komi ba a ce mai yayi ko ba a ce mai ba kai yayi to shi ne sani na shari'a kuma na ƙaddara Allah ya sani dama haka kake kuma haka ne ko maka na shari'a Allah sai ya gwada ka ya baka abin ya jarabce ka kayi ko ba kayi ba shine bayanin sai Allah ya ce mine إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيح لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Allah ya ce innal ladina kafaru kaga lalle wannan wanda suka kafirce wasaddu an sabilillah suka toshe daga bin hanya Allah wa shaqur rasula ai suka saba ma ma'aiki min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana a gare su wannan mutanen lan yadurullaha shay'a ba su cuta ma addinin Allah da komi ba su yi saba ma su cuci Allah ba su iya ba wasa ya kubuta a amalahun kuma Allah sannu zai zub da ayyukansu sun yi aikin banza sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi ma'aiki kun ga magana nan guda biyu ko wala tubtilu a amalakum kada ku zub da ayyukanku ya lalace mu komo daga farin ayata 32 ko innal ladina kafaru aiki nawa suka yi na mugun abu da fari kafaru suka kafirce wasaddu an sabilillah suka toshe daga bin hanyar Allah su bi su yi kuma suke hana masu yi su yi kun gane ko su bi su bin hanyar sunna kuma suna hana mutane su bi hanyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mugun abu ne su bi su yin sallah kuma suna hana mutane su yi sallah kaga mugun abu ne su sun ki shiga musulunci kuma suna hana mutane su shiga cikin musulunci kaga wannan ma mugun abu ne innal ladina kafaru waɗanda suka lalle wanda suka kafirce wa saddu an sabilillah sannan suka taushe daga bin hanya Allah wa shaqur rasula kuma suka ƙi abin da ma'aiki ya zo da shi an ce musu wannan abun wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi annabi ya zo da shi amma ba ta so saboda wannan abun min ba'ad ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su alhuda shari'a shari'a ta Allah da ma'aikin shi muna kofar sabilul huda hanyar shari'a makaranta mai sunan hanyar shari'a alhuda shari'a ta Allah subhanahu wataala to wannan masu wannan sai Allah ya ce la yadurrullah shay'a ba su cuta ma addinin Allah da komi in kuka kibi akwai wanda Allah sun bi Allah wa sayuhbitu a'malahum kuma Allah zai zubda ayyukansu kai wannan gurin ho wannan karatun na yau akwai bada tsoro wanda yake shine tunda ayyukan ka ne zaka yi wani abu kai baka sani ba sai a zubda ayyukan gaba daya ayoyi ne kuma na Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ati'u Allah wa ati'u rasula ku bi Allah ku bi ma'aiki wala tubtilu a amalakum kada ku zubda ayyukan ku ku bata ayyukan kun ga aye kenan wanda bai bi ba Allah bai bi ba ma'aiki kenan ya bata ayyukan ati'u Allah wa rasulahu ati'u Allah wa ati'u rasula wala tubtilu a'malakum ku bi Allah ku bi ma'aiki kada ku bata ayyukanku kenan to wanda bai bi Allah bai bi ma'aikin wa ya bata ayyukan shi ya bata ayyukan shi shikenan a ƙarƙashin wannan aya akwai masail da dama ta farko adamu ta'atullah wa rasuluhu yubtilu al'amal kin bin Allah da ma'aikin shi yana rosa ayyukanka yana rosa ayyukan da kai gaba ɗaya akan wannan wasu daga cikin manya-manyan malamai a mazhaban malikiya mazhaban malikiya suke cewa misali ita din nafilar da kake kamun ka shige ta nafila ce amma in ka shige ta ta zama wajibi sai ka idisa ta kamun ka shiga take nafila in ka shiga ta zama wajibi saboda Allah ya ce wala tubtilu kar ku zubda ayyukan an gane da kyau abinda suka faɗi amma wala tubtilu radda alaihim imamu qurtubi imamu qurtubi shi ma malikiya yake malikiya menene malikiya da farko tukwana ya kamata ku gane wani abu su mazahaba guda hudun wannan makaranta ce makarantar imamu malik ita ce mazahaba imamu malik makarantar imamu ahmad bin hanbal makaraki ne mazhaba Imam Ahmad bin Hanbal makarantar Shafi'i ita ce mazhaba Shafi'iyya sai miye ta ta hudun Hannafi makarantar Imam Hannafi shine mazhaba Hannafiyya su ne makarantu ne sun yi karatu manya-manyan malaman sun yi karatu sun karanci Qur'ani sun karanci hadisai sun yi karatu wasu a gurin sahabbai ɗalibansu sai suke gaya musu gashi kaza hukuncin kaza kaza ne saboda akwai hadisin da ya ce kaza hukuncin kaza kaza ne saboda ayar da ta ce kaza kowane makarantar wannan sai suka samu ɗalibai da yawa ko malaman su rubuta littattafai to wannan ɗalibi ne wannan ɗalibi ne wannan makaranta ce wannan makaranta ce in waccan makarantar sun fahimci wannan hukunci na kaza kaza ne sai wannan makarantar suka fahimci wannan wannan hukuncin a'a ba haka nan bane ba makarantu ne ku fahimta da kyau za ku yanzu a duniya idan ka duba wajen misira da wajen nan kasashen kamar su istanbul da sauransu nan wajen duka shafi'iyya ta yawa makarantar shafi'i duk shafi'iyya ce idan ka dubo nan wajen afirka nan wajen zai ga malikiya ta yawa duka makarantar malikiya ce in ka duba saudiya ahmad bin hambali makarantar ahmad bin hambali ta yawa a nan wajen hambaliya ce ba to haka ne makarantu ce kuma dukkansu manya-manyan makarantun malaman kowanne ya tabbata in hadisi ya tabbata ya ce kowanne ya yarda in hadisi ya tabbata shi ne mazahabata to rikici ne mine ne tunda imam malik ya faɗi ya yarda in dai hadisi ingantacce ne ya ce a bar abin da na faɗi a ɗauki hadisi wata rana imam malik yana zamne a madina a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam iya bada karatu sai ya kalli wajen kabarin annabi Muhammad sai ya ce kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad kowane ne kowane dan adam ana daukan maganar shi in tai daidai ana maida maganar shi in ba ta yi ba daidai illa sahibu hadal kabar yace sai mai wannan kabarin ya nuna kabarin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace shi kadai ne dukkan maganar shi daidai ce kenan Imam Malik yana cewa hadisi in ya tabbata daga gurin mai wannan kabarin to shine hanya ta Shafi'i ya faɗi haka nan Ahmad bin Hanbali Hanafi kowa kowace makaranta sun yarda da cewa in dai aka samu hadisi ingantacce to shine shine hanyar wannan gurin Imam Qurtubi a cikin mazhabin Malikiya yake amma bai yarda ba da wasu daga cikin manya-manyan 'yan mazhaban malikiya da suka faɗi wannan magana cewa nafila kamun ta kafara take nafila in ka shiga cikin ta ta zama wajibi sai kawo hujja da wannan aya wala tubtilu a'malakum yace a ba haka nan bane ba abinda ake nihi wannan wala tubtilu a'malakum wanda bai bi ba Allah bai bi ma'aikin shi shine ayyukan shi za su zube nafila tana nan zaman ta nafila in ka shiga ko baka shiga ba duka nafila nafila ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai as-sa'imu mutatawwi amiru nafsi me yin azumi na nafila ai shine shugaban kanshi idan ka dauki azumi nafila kai kake da linzamin azumin in ka ga dama ka kai shi in ka ga dama ka ka, ka ji yunwa ko ko baka iya ba sai ka kai ka ci abincinka in nafila fa nace ku lura ba ramadan ba a to naga an yi kiskirin eh nafila azumin nafila kai kake da linzamin shi a hannunka haka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kun ga wannan mas'ala kenan sannan kuma wasu malamai a cikin sha'anin sallar nafila a ƙarƙashin wannan aye suke cewa lokacin kamar imam eh salihul usaimin ya tayi akan wannan yace a ƙarƙashin wannan aye wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku idan mutum ya shiga nafila to in dai ya kulla ruku'i sai liman ya ladan yayi kira saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto yace idza uqimati sala fala salata illa al maktuba ku lura da mas'alai annabi yace idan aka tada sallah to babu wata sallah fa wadda za a yi sai sallar farilla wannan wadda aka tada in an tada sallah kana cikin nafila to nafila ta roshe nafila ta roshe shikenan daga liman ya ce kad qamatis salatu kad qamatis salatu ba qamatu ba ladanne ku duba da kyau Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala salati kad qamati hayya ala falahi hayya ala falahi kasara ke da kai salati ba hayya ala salatu ba a salati an gane ko hayya ala salati hayya ala falahi in iqama ce ko sai a ce qad qamatis salatu tis salatu ba qad qamatu salatu ba ba haka ba ake fadi eh qamat iltiqa'u sakirin ne saboda qamat ruhu sukun ce gare takin kuma can ma salatu sukun ce da farko in suka ga musakinin suka ga mu na farkon watali ƙasa ake mai sai a ce kad kamati salatu kan mutum ce kad kamatu salatu ladanci wa karanta shi ake ba ba kawai baka tashi ka dinga Allahu akbar eh ni na ji Allah dai na akbar na ce akbar menene kuma akbar ko kuma ka ce Allahu akbar aku aku wa jama'a aku ake cewa ak akbar kuma ba a cewa akbar ka ja hallau ba a ja akbar haka ne karanta shi za ka tsaya kai kuma ba a cewa la ilaha ka tsaya a nan ba ka ce ba illallah ba a waɗi sai an game shi da gaugawa la ilaha illallah illallah ɗin da gaugawa take zawa ba a raba ta da ilaha saboda nafai ne da isbat hani ne da tabbatarwa a gaban suke gaba ɗaya to ɓangaren waɗannan malamai suka ce to yanda al'amarin yake idan ka tashi sallar nafila a cikin masallaci sai ladan ya tashi ya tada ikama daga ya zo kada kamati salatu kada kamati salatu to nafila ka taro shi shikenan ko sallama ma kakkai taro shi babu ita saboda annabi ya ce babu wata sallah sai makatuba wannan wanda aka rubuta daga an tada sallar farilla akan wannan hadisi an lura da kyau ko to wasu malamai suka ce a'a in kayi ruku'i sai kai gaugawa in ka san zaka iske liman a raka'al farko bai idisa ba sai kai gaugawa saboda wannan aya wala tubtilu a'malakum kada ku rosa ayyukanku ku bata shi sai kai gaugawa ka idisa ka same shi a raka'al farko wanda bai idisa bai bai ba ruku'i in kuma ka san ba zaka samu ba liman a raka alfarko to kawai sai ka salamce ko ka salamce ko ka ka salamce sallar da ya taro shi ita nafile dole ka bi liman duka kalkashin wannan aye wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku ku rosa ayyukanku sai Allah ya ce mi innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum fala tahinu wa tad'u ila السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina kafaru ku sani waɗanda suka kafirce wa saddu an sabilillahi suka toshe daga bin hanyar Allah thumma matu wa hum kufarun har suka mutu kuma suna kafirai ba su tuba ba falan yaghfira Allahu lahum Allah subhanahu wata'ala baya musu gafara zai dosa su cikin wuta Allah kiyaye innal ladina kafaru wanda suka kafirce suka kibin Allah wa saddu an sabilillahi banda kahurcin kuma suke toshewa daga bin hanyar Allah kaza Allah ya ce sai su toshe su dinga gaya ma mutane kalkuri kaza annabi ya ce sai su toshe su dinga kiran mutane akan kal abu sunna annabi sallallahu alaihi wasallama suna musu gazawul fikir yaki na kwakwalwa suna nuna musu wannan abun ba daidai bane alhali shi ba zai kama ka ba aya ba zai kama ba hadisin da ya faɗi wannan wa'annan mutane sun mamatu wa hum kuffarun har suka mutu kuma suna kafirai Allah ya ce falai ya gafira Allahu lahum to Allah baya musu gafara sai Allah ya komo yake ga ma mumunai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina ana yaki lokacin zamanin yaki ne Allah yake ce musu fala tahinu wa tad'u ila salimi kada fa ku yi sakwa-sakwa ku walakantu wa tad'u ila salimi ku nemi a zo a yi sulhu a tsaya a yi trave kal ayyaki kada ku nema ku manya ne kada ku nema wa antumul a'launa ku ne madaukaka kuma wallahu ma'akum gashi Allah yana tare da ku da taimakon shi walan yatirakum a'malakum Allah kuma baya rage muku ayyukanku a wannan aya ku duba da kyau Allah yana ce ma mumunai kada su nemi sulhu idan aka zo gurin yaki kada su kuskura su zamanto sun nemi sulhu kuma a wata aya cikin suratul anfal Allah yake ce mana wa in janahu lis-salmi fajnaha laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim wa in janahu lis-salmi in suka bado kai suna neman su kafirai suna neman ayi sulhu a dauki lokaci ayi sulhu kal ayyakin wannan fajnaha laha Allah ya ji ma annabin shi kai ma je ka ayi sulhu ka je ayi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala innahu huwa samiul alim dan Allah shi mai ji ne masani to kun ga wannan ayoyin biyu wannan ta ce kal ayi wannan ta ce ayi sai wasu malamai suka ce to wannan aya wannan ta farko ita ta shahe ta biyu wasu malamai tafsiri kuma suka ce a ta biyun wannan ita ta shahe ta cikin suratul anfal ita ta shahe ta suratul muhammad to dukkaninsu a bisa faɗar tafsiri ma'inganci dukkaninsu maganganu ne masu rauni kowace aya zaman kanta take kuma muhakkama ce ba a shahe ta ba kowace aya tana zaman kanta abinda Allah yake so ya gaya mana idan ana yaƙi tsakanin kafirai da musulmi ko musulmi kan ku fara neman sulhu saboda neman sulhu ragwanci ne ku bari su su zo su nemi sulhu in suka nemi sulhun to ku yarda kaga wannan surat aya ta cikin anfal tana bayanin cewa in su suka nemi sulhu to ku yarda fajina halaha amma nan gurin wala tahinu wa tad'u ila salmi kada ku walakantu shine ku to ku tozartu ku ce a zo ayi sulhu yadda aka yi ne a yaki a fatahu makka ko lokacin da annabi ya zo zai yi umara ma su kaguran su suka zo suka nemi sulhu aka zo aka yi tarab na shekara goma kal ayi yaki sannan kuma aka dora wasu dokoki duka annabi ya yarda a lokacin fajina halaha amma su suka saba kuma Allah ya ba musulmi nasara aka zo aka bude maka gaba daya musulunci shine sama ba a sama a gare shi sai Allah ya ce mi innamal innamal hayatud dunya ku sani lalle rayuwar nan ta duniya la'ibun wa lahawun ai wasanni ce kuma da abubuwa masu shagalarsuwa wa in tu'minu wa tattaku idan kai imani ko ji tsoron Allah yu'tikum ujurakum Allah zai cika muku ladanku wala yas'alukum amwalakum Allah baya tambaye ku dukiyarku sai kan zakka kawai da aka ce ku bada sai Allah ya ce mi in yas'aluku in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adkhanakum ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ya ce in ta yin yas'alukumuha idan koda ya tambaye ku fayuhfikum Allah ya nana ta ya sa a bada tabakhalu za ku yi rowa wa yukhrij adganakum kuma Allah ya fito da ketace ketacen da yake cikin zukatanku shi dan adam Allah ba shi dukiya bai san ba ya bada shi ya hiye mishi saboda laysa lana fi amwalina ba mu da komi a cikin dukiyanmu illa ma akalna fatagawwa'ana sai dai abin da muka ci muka tutiye shi aw ma labisna fa abnaina ko abin da muka sa muka tsohar da shi aw ma tasaddaqna bihi ko abin da muka yi sadaka da shi abin nan guda uku shi kadai ne naka sauran ta akai kayi aikin Allah da shi kayi aikin Allah da shi ha antum haula'i ku ga kunan ku waɗannan tud'una litunfiqu fi sabilillah ana tud'auna ana kiran ku ku zo ku ku ciyas a cikin hanyar Allah faminku man ya bahal daga cikinku akwai mai rowa bai ya so ya bada dukiyar shi ya sha likudi bai ya so ya yi taimaki addinin Allah wa man ya bahal ku sani duk wanda ya rowa fa inna ma ya bahal an nafsi to rowa kan shi ma kan rowa ladan daman kan shi zai zo Allah ya baka ka bada ka samu lada sai ka hana kai kama kanka wallahu gani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa wa in tatawallau kuma ku sani fa in ku juya kuka kiyin abinda Allah ya faɗi fa yastabdil qauman ghayrakum Allah ya ya ga dama sai ya canza wasu mutane wanda ba ku ba thumma la yakunu amsalakum kuma mutanen da Allah zai canza ba za su zamanto ba kwatankwacin ya ba su dukiya ya ba su komi ya ce su yi kuma su yi to haka ne al'amarin rayuwa yake yake tafiya ka sani duk abin da ka bada kuma yana nan taskace ka ajiye ma kanka duk abin da ka bada a ajiye ki anan muka zo ƙarshen wannan sura sura suratu muhammad insha Allah gobe inda rai da lafiya za mu shiga sabuwar sura wadda ita ma madaniya ce ta kawo hukumce hukumce wadda suratul fatah madaniya ce ta kawo hukumce hukumce na addini mun ga bambanci ko kuma abin da ke da kwai yaushe aka tsara wannan sura a ce mata makiya wannan sura a ce mata madaniya anan za mu tsaya abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah a wannan dare na Ramadan na farkon Ramadan Allah ka diyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta Allah ka diyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta Allah ka diyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta Allah ka shiryar da mu ka shiryar da bayanmu ya Allah wannan shaye-shaye da yawa a cikin yara Allah ka raba mu da shi wanda suke kawo wannan kayan maye da shaye-shaye Allah ka iya mana da su ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin يا مجيس أقفنا برحمتك يا واحد القهار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين